Jama masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah a yanzu kuma za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda zakir ms ali wato yonk shek zare yake gabatarwa a majalisinsa da ke sayaro sabon layi tudun wada zaria tafsiri ne dai da rukunin makarantun professors international group of schools da ke zaria suke ɗaukan nauyin kawo muku rukunin makarantun da za a iya samun su a lambobin waya sifili takwas sifili uku biyu hudu shida sifili ɗaya bakwai bakwai ko sifili takwas ɗaya uku bakwai takwas takwas biyar sifili sifili biyu tara ko kuma ɗayar lamban ta sifili takwas sifili uku takwas tara sifili uku sifili biyu hudu za kuma iya kallon tafsirin a shafukan sada zumunta na zamani kamar a facebook yana na a garkuwar makarantar zazzau da na yonkshek zaria da youtube mai suna yonkshek da tiktok da kuma sauran shafukan sada zumunta da ake amfani da su a harkokin yau da kullum a karamakallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي يا من جنده الدهر غالب ولو دوفت آراؤهم يا معملا لك الحمد والشكر والمسرمد دائما فلم يخش من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد إخوة الإيمان والإسلام السادات والعلماء والآباء والأمهات وسائر المتعلمين أمثالي أستطيع قولي بالتحية الإسلامية تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kafin mu fara karatu akwai wani malami na na turanci malam muhammad mai elsa wanda shine malami na na turanci duk wani abu da kuke ji na turanci a bakina shine koyi da ni a makarantar elsa wanda fatan allah kara mishi jagoranci mu makarantar shi elsa muna mata addu'a da allah karo mata ɗalibai masu yawa masu albarka masu hazaka wanda za su kara ɗaukaka ta jihar muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da izinin shi ya ba da za mu fara karatu to muna godiya to idan mun manta ba a jiya muna nan aya ta ɗari da hamsin da biyu a yau kuma insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da uku inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salam ana gama bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى يتقبل سوى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة inna Allah ma'as-sabirin Allah ya ku inda kuka yi imani ista'inu bis sabr was salat ku nema taimakon Allah da haƙuri da kuma yawaita sallah inna Allah ma'as-sabirin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu yin haƙuri to a ƙarƙashin wannan aya malam ibn kathir wanda ya wafati a ƙarni na takwas a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da hudu ya ce asabu sabrani fasabrun ala tarkil muharim wal ma'asir wa sabrun ala fi'l ta'a ya ce haƙuri kala biyu ne akwai haƙurin da ɗa'a ce ta Allah dole ka haƙuri ka bi akwai haƙurin da kuma barin sabo ne za ka yi saboda haka ɗa'a ta Allah subhanahu wataala yake in ji shi ya ce haƙuri kala biyu ne dole sai ɗaya ko ɗa'a ko barin abin da aka hana ka yanzu to saboda haka shi kuma haƙuri na uku ko sabaru al-masa'ib ba wai haƙuri don Allah ya ce kai ka haƙura ya ce kai ka haƙura ba da kuma masifa da ta faru da kai ka in masifa ta faru da kai ka ce to ba za ka yi haƙuri ba to haƙuri za ka yi to anan me yake nuna mana haƙurin ka haƙurin da ake nuna irin masifa babba ka yi haƙuri ba wai ɗan yawo ya mun tsere ka ba wai ka ce ai na yi haƙuri nan ka yi masifa ka ce ba za ka yi haƙuri ba ba wannan haƙurin ake nufi ba har da shi ana nufi amma irin masifa babban masifa aka kai haƙuri to a nan ne ka cika mai haƙuri kamar ko an wani ya mutsire ka ko wani ya cuce ka wannan dai haƙuri ne amma bai kai haƙurin da ka shiga cikin wannan ayan ba irin haƙurin da ke wannan aya irin haƙurin nan da ya kai iya kai kewa wani saboda ka irin shi ake magana a nan Allah ce to ku da mana cewa masu haƙuri da kuma yi wata sallah malamai suka ce ai haƙurin da ake nufi a nan shine kamewa kan lokacin da aka kira sallah ga fa abincin shi fa za ka sai ka an kira sallah ka ji tsoron Allah ka haƙuri ka kale ka ga an shirya maka kaji za ka ka ce kai wannan da gaske ne kiran sallah nan kuwa ka ce sai ka cinye dai a'a kai haƙuri kana ji kana gani ga fashi ka dore kai dore to nan ne kai haƙuri kana ji kana gani malamai suka ce shi ne haƙurin da Allah yake nufi inda su malamai suka ce dorewa akan azumi ga shi ka shiga bai ba wanda ke kallon ka akan ka su wani abu ko ka sha wani abu sai ka ce ka ba zan sha ba amma akwai wanda wallahi baya hakuri an ya cika ruwa ne ka ga bakin sha cika sai dan tofar dan kadan fit ya shanye wani to wannan ba zai ce ya yi hakuri ya dole har ya yi azumi talatin wannan to ba a san irin nan ko so ɗaya kai maka hakuri ba amma ka dore koya malaman tafsiri wasu malaman suka ce shine hakurin da ake nufi daurewan azumi to saboda haka Allah subhanahu wataala ya umarci manzon Allah da ya hakuri a dukkan kowane hali Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullah tasbir kama sabara ulil azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda ulil azmi manzanni masu girma suka hakuri su ma dan irin su annabi Musa wani irin hakuri ne bai ba ya fito da mutanen shi daga fir'auna sai din nan su ne mutanen kirkin wai shi suka ce to wa ina Allah irin na su fir'auna ka faji wai nan mutanen kirkin kenan bayan haka a nuna mana Allah an gama da wannan Allah ya karkashe su ya ce Allah ka raya su ya haƙuri duk mai annabi Musa ya haƙuri da wani Isra'ila kaga haƙurin nan da yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya haƙuri dan makka duk tutuwan da suka mishi yawan makka ya je garin madina shi ma ya haƙuri ba ya ce ya san yanayi da su ya musu addu'a a'a maza Allah ya haƙuri annabi ibrahim shi ma me ba faɗa mishi ba aka ce an ka tsara da a wannan kona ka za a yi yace kona ni to shikenan yana fure na ana da kirare dan ya dan da ya ji wani abu a zuciya haka gama haɗawa aka bura wuta yana gani yana tada a wannan nashi ba ya ce to ni zan kale ba hakan nan ya dawo mai yana yi ya shiga wutan ya gama sha ya fito yana dai wannan da awata shi hakan haƙuri yayi annabi lutsu mutanen shi su kama shi su rukunin da shi su saka mishi duka a zane shi a mishi tulus a sumar da shi sai dan uwa ta dan tabe shi haka ya dan farka koyo ya ci gaba fa bayan ya gama shan duka ya sume ne ya sha duka an buga shi da ƙasa ya dai ƙara nacewa sai fa an zo a ƙara sumar da shi ya ƙara dawowa me yayi haƙuri amma wani yana ganin ya sha wahala zai ce kai zan ƙara kuwa Allah wallahi ba zan ƙara ba amma shi ya wannan haƙuri yayi me ce wai ba zai ƙara ba kowa an fara annabtan sai ya ci gaba da yayi tai har yawar duniya me shi ma haƙuri yayi har da annabi Nuhu wanda shi shekarai an kaji sai ka yi mamaki za ka tunanin wanda suka imani da shi Allah ya yawa da su ya bai shekara ɗari tara ɗari tara da hamsin ba wanda ya kai shi aure a cikin annabawa amma wanda suka imani da shi bisa wuce jirgi ɗaya ba jirgi ɗaya ba wanda kawai suka imani da shi wanda ya kai wa'annan shekarun kai za ka ce dukkan mutanen lokacin shi amma mutanen kawai an iya jirgi ɗaya kama ka gani haƙuri yayi amma ƙarshe me yi a ga ai musu da wani a lokacin ɗaya yana shan wahala ne ta an fasa amma kaga haƙuri annabawa wannan suka yi Allah ya ce to ya rasulullah kai haƙuri yadda annabawa ulil azmi suka haƙuri to kai ma kai haƙuri Allah subhanahu wataala ya ce fasbir sabaran jamila kai haƙuri haƙurinka abu ne mai kyau kaga mai aka umarci manzon Allah da yin haƙuri saboda yana da kyau saboda haka mutum ya nace mai haƙuri saboda haƙuri abu ne mai kyau Allah subhanahu wataala ya ce wasbir wa ma sabaraka illa billah kar ka shawo kai ka gama haƙuri ne a banza ya wuce ina saboda ka duk wanda ya haƙuri kai ya ce duk na haƙurin me zai faru a ba komai to ka nace kai ta yi haƙurin nan ko me zai faru a maka kaza kai haƙuri ayin kaza ya haƙuri ka gama toshe wancan ga wannan ya haƙuri ta ma ka toshe kila ma ba kai kai ba ɗan ka ya maka rigima kana haƙuri kana yi ba ka ce wallahi kai abinka da kanka ni mai shawuwa na na yi wannan na yi wannan ita haƙuri ya haƙuri za ka samu sakamakon ka a lahira ba wai kai a banza ba ne ba wanda zai haƙuri ya ci ya wuce kenan Allah sai ya saka maka da wannan haƙuri da ka aikata Allah subhanahu wataala ya ce fasbi ala ma yaquluna wa sabbi bihamdi rabbika Allah subhanahu wataala ya ce kai haƙuri ya rasulullah kai ta tasbihi ga ubangijinka nan me ake nuna manzon Allah shan yin haƙuri saboda haka haƙuri abu ne mai kyau sai sa Allah ya ce ya kuwa kuka imani ku ne mataimako da yin haƙuri haƙuri yana ƙara taimakon mutum a dukkanin abin da yake yi saboda haka mu ma ba wai kawai Allah na da manzon Allah bane mu ma Allah subhanahu wataala yana umurtar mu da yin hakuri Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah ce to kuma wanda kuka imani isbiru ku yi hakuri dai wa sabiru ku ƙara nacewa akan wani hakuri to kaga da mu ake kanka ci ai da manzon Allah ko ake to kai ma gashi Allah ya da kai saboda kun waɗin mu daji da haƙuri Allah subhanahu wataala ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah subhanahu wataala yana saka wa masu haƙuri ba tare da hisabi ba duk wani wanda yake da haƙuri ko shiga aljanna zai yi ba hisabi ka haƙuri eh to shiga ka haƙuri eh to shiga wa lokacin dama ba wanda zai karyan haƙuri saboda in kai haƙuri daga can ne kai haƙuri in ba kai ba to ba kai ba ne saboda ka duk wanda ya haƙuri Allah subhanahu wataala a ranar tashin alƙiyama zai saka maka da wannan haƙurin da kai Allah subhanahu wataala ya ƙara cewa innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينهم عداوة كأنه ولي حميم يا الله تقشي وما يلقاها إلا الذين سبوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم Allah na cewa aljannan nan farai sai masu haƙuri to ka dage da haƙuri mai haƙuri ne yake samun makoma lahira mai kyau sai kai ta haƙuri don ka samu makoma lahira mai kyau ka shiga aljanna ba tare da an takura ba kuma akwai wanda hisabi ake zubawa da ƙyar yake sha shi mai haƙuri ba ya yi da ƙyar to kun samu ba a mishi dama za a sha za a je sha da ƙyar a lokaci ɗaya kada ka huta shi kenan fa ai ba maganar wahala saboda ku wannan shi ne haƙuri saboda ka mu dage da haƙuri kana malami ne wani ya maka abu ya haƙuri ka dage kai haƙurin abin da ya maka ko kana sahabi sabbai nawa ne suka haƙuri akan cutar da ya faru da su sai na aliyu ba kashe shi aka akan gaskiya ba me yi haƙuri yayi umar yana ji ana kai mishi sara ana so ya bar gaskiyar nan da yake sai ina ya dage akan ta haƙuri yayi ba ya ce to shi kenan zan bari ba ya dage akan gaskiya saboda haka kai ka koya maka abu akan gaskiya in dai ka san gaskiya kake to kai haƙuri kagan su ma haƙuri wa'annan sabai suka sai na usman haƙuri ya yi da ya ce to shi kenan masifa ta faru da shi irin wannan ake magana irin masifa ta kai ka haƙuri da ita ga sai na usman masifa ne babba manzo Allah ya kanga mata manzo Allah ya mishi bayanin ta amma da salo bayanin da kai ya iya kuwa sai ya haƙuri ya karɓe ta haka nan saboda haka gani shi ma mai haƙuri ana son mutum zama da cewa mutum ne mai haƙuri ga manya-manyan malamai nan wanda kai da gani zaka ce kai ai ba zan iya wannan ba amma suka yi haƙuri sa'id bin musayyib mun san shi ne akhirul mutaqaddimin to kakka yawan wace kashe shi akai kana jin ana sa'id bin musayyib akhirul mutaqaddimin to kashe shi akai akan gaskiya kuma ka yi haƙuri ya dage akan ta aka kashe shi ba ya ce to ba zan ƙara yi bane akan gaskiyar nan nashi ya kafu har aka kashe shi sa'id bin musayyib shi kuma sa'id bin jubair wanda hajjaj ya yayi da shi ya tuba zuwa gare shi ya ce kai zan tuba zuwa gare ka in dai ba Allah ba zan tuba a gun kowa ba ka wannan gaskiya ce aka neme ƙara gaskiyar ne ya tuba zuwa goni ya ce ina har sai da yi zukun na aka saka kan nashi kuma shi ne sanadiyar mutuwar ma hajjaj to da jinin shi an shaga jini a hajjaj ce akwai jinin nan fa ka gani me yayi sa irbin jubair haƙuri yayi ba ya ce to na ina neman afuwa gonka ba na ba afuwan Allah bai haka ba ya ce shi dina nan afuwan Allah ko yake nema akan gaske shi aka kashe shi kuma ya haƙuri kaga ana son mutum zama da cewa mutum ne mai haƙuri shi ma ɗan me kai shi haka haƙurin da ya samu wani matsayi mai girma ana jin shi har yanzu saboda haka mutum zama da cewa mai haƙuri imamu shafi'i da kake jin ana imamu shafi'i shi ma dukan kanshi aka yi saboda an san nan yana ganin abu in dai kana so kai haddace shafi'i kai haka ne ya halitta nan amma nan ko sai littafi zai yi zai dinga zan dan ga littafin yana haka yana haka ya hada shi take ne sai ta so Allah ba da sa'a kaga mutane sai ce wallahi wa ya yadda ba sai mutum ya haka eh yace a ka wannan duba a ce a'a kana so ko ba ka so na ce yana so a ce gashi je duba amma an yi bubu haka haka kawai da ake yi hakan da kaga ake yi shi a lokacin yana buɗa ne fa yana hadace su to in dai ba ka sai hadace sai ka danna gurin genan ko bai san me ake cewa ba sai ya hadace duk me ka faɗa domin akwai wasu mutane kamar yanzu a nan akwai wanda yake jin goba to kamar haka yanzu sai imamu shafi yana nan gurin wani a ciki sai ta husuma ya ce me me ya ta wani shi bai san yaron ba aka je gun alkali aka ce to ni ne wani an san abu kaza wani an sa kaza kuma an ce kaza ya ce ba haka bane waye shaidanka ya ce wani ne yake zo na gurin sai aka kira imam shafi aka ce kai ne shaida ya ce to da farko dai ni ban san me suke nufi ba amma na haddace duk me suka faɗa shi wannan sai yaron ba ya ne sun an ce kaza da kaza da kaza da kaza shi kuma alƙali ya san abin sai ya ce to wannan ne mai gaskiya kare haddin shi mutane suka ce kai ana so a halakar da shi akan wannan gaskiya da yake kai aka samu abu aka duka kan wani ta burkice akan haka ne san jiya mutuwar shi ka gani imamu shafi'i akan gaskiya ya yadda ya mutu aka ya haƙuri an mishi gargaɗi akan ya bari amma bai bari ba kaga akan gaskiya tafi saboda ka shi ma ya haƙuri ne imamu tabari da muke ji shugaban duk masu tafsiri shi shi mana haƙuri ya yi koran shi aka yi aka a yake kowa aka kewaye gidan shi ba shiga ba fita ba wanda zai kawo mishi abinci ba zai je kuma ya nemi abinci ba haka ya mutu wannan gida na shi kuma mu tabari da muke ji shugaban masu tafsiri me shi ma hakuri yayi amma yanzu ya ake jin shi kai ka ce a yaga yake saboda hakuri dai saboda haka muna ce mai hakuri shi ma shehul islam ibnu taymiya shi ma asijin ne mutu an yi an yaba wallafa littattafai da yake ya bai ya ki bai aka sa shi a kukutu wai mutum in ya laifi da ake haɗa su da masu laifi amma shi rubuta littattafai da yake wai shine laifi aka sa shi a kukutu duk bangon kukutun nan sai da rubuce shi da rubutu almaduran shi suka zo suka kwakwafa duk rubutun da yi akan gaskiya aka kulle shi har ya mutu bai batta ba an ce ya bari ya ce ina wannan laifi ne ai ana haɗa mai laifi ne da masu laifi to shi dai yana rubuta littattafai shi ne laifi a cikin din sai da ya turba da rubutawa su ma suke nan ya san akan gaskiya kuma akan take son mutuwa har yi mutu annan kukutan me yayi haƙuri yayi saboda ka ana son mutum ya mana mai haƙuri ko mai haƙuri haƙuri saboda ka malam nu'aym bin hammad shi kulle shi ma aka yi aka ta jan shi ana jan shi ana jan shi aka ga ya da kiban abin da yake aka ce ya bari yaki aka ci gaba da jan aka fa ba zai bari ba aka dauke shi aka dumbala shi a rijiya kaga ba sallah ba wanka rijiyan aka musalla ba da mun cigo shi kaga akan gaskiyar shi tafi ana da ana bari yana ina ba zai bar gaskiyar nan tashi ba har ya mutu akan ta saboda haka ka dace mai haƙuri ka wani ba ruwan shi zab ƙarya sai saboda ko ya samu miliyan uku ko naira goma ya zo da ƙarya ce ai yanka yi da ina tare da kai alhali ba haka bane dan yana ganin zai samu wani abu in bai samu ba ya banne da shi da ƴaƴan shi ha sai ta Allah sai ya je zage su da ƙarya to wannan masiba ce babba ƙarya kai ƙarya masiba ce to amma kai kana ce gwanda kai ƙaryan nan akan ka rasa naira goma ko ka rasa wani kuɗi wani abu ba yi bane saboda ana so mutum ne ya dage ma gaskiya ya dage akan ta haƙuri duk me zai faru da shi saboda haka ake haka ake so mutum ya zama malam qadi iyad wanda ya rubuta kitabu shifa wanda aka fi da cewa a shafa wanda shi mana maulidin manzon Allah a cikin littafin shi dama ka san maulidin manzon Allah kala kala ne akwai wanda a littafi ake yi akwai wanda taruwa za a yi ai to saboda ka dijin da kai yayi shi ya fara yin maulidin manzon Allah a cikin littafin sa kitabu shifa to shi ma akan gaskiya aka halakar da shi guba aka samu shi abinci ya ci mutu kagan ya dage akan gaskiyar shi an ya bari ya ce ina wannan shine laifi a shi na ganin wannan ba laifi bane sai ya dage akan ka har ya koma zuwa ga ubangiji shi in dai ka san akan gaskiya kake wata musiba ta faru da kai ka dage akan ta har ka koma zuwa ga ubangijinka amma in ba gaskiya bane ka fi gaskiya ne akan wannan duk kai shirme ne amma ka san an gaskiyarka kake kowa ya san gaskiya kake mutane wasu suke neman maka wani abu a to ka dage akan abinka ka koma zuwa ubangijin ka kai hakuri saboda wannan musiba za Allah subhanahu wataala ya ya azu allazina amanu sa'inu bisabr was salat ku dage mu hakuri inji Allah subhanahu wataala a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alabal lil mu'mini la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khayran lahu in asabatu sarra fa shakara kana khairan lahu wa in asabathu darra fa sabara kana khairan lahu wa bil hadith awwato daga wani hadisi na aliyu bin husain bin abi talib wanda muka sani shi da cewa zainul abidin jikan sayyidina aliyu ne yace qala idza jama'a allahu al-awwalin wal akhirin yunada munadin aina as-sabiqun yadkhulu al-janna qabla al-hisab ya ce za a tara mutanen farko da na ƙarshe a ce wai ina masu haƙuri sai ka ga wasu sun miƙe tsaye to ka gani kuma da suka miƙe nan da gaske da su ne masu haƙuri ba a duniya ba a duniya ko ba ka da haƙuri mutum in ya kai falfala fiw ya shige ba a san ma ya shige ba kuma da ya san an san shi ka a gane shi to amma anan me gaskiya ne da sa'o miƙa ko ba ka da haƙuri haka nan za ka zo na kana ba sanin ba tare da sabi ba mutum zai shiga aljanna wai ka tsaya kawai kai kuma ran lahira kenan ba wanda ya sai karya saboda ka masu hakurin ne kawai za su daga kai sai ga nan to hanya za su je aljanna sai mala'iku su tare su ce ila aina ya bani adam ina za ku je ku bani adam sai ce ila janna za mu je aljanna ne ba tare da sabi ba sai ce kai za ku shiga aljanna ba tare da sabi ba sai ce na'am haka nan za mu shiga ba a mana komai ba ba hisabi za mu shiga aljanna mala'iku sai su yi mamaci sai ce saboda me sai ce saboda wa ma wa wan antum qalu nahnu sabirin ku waye kufu sai ce mu ne masu haƙuri mun yi haƙuri ne sai za ka ga muka zo za mu shiga aljanna sai mala'iku su ce wa ma sabagukum me haƙurin da kuka yi suka ce sabarina amma a ce subhanahu wa ta'ala wasabagna an ta'ati Allah mun yi hakuri mun ba abin da Allah ya hana ko mun yi hakuri mun ba abin da Allah ya ce ni sai sa muka nuna mu shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai malaiku su ce antum kama qultum ku kun faɗa gaskiya yi da kuka faɗa haka kuke saboda ku shiga aljanna ba tare da hisabi ba fa ni ma adul amilin ka ce to haka ne kun faɗa gaskiya kun yi haƙuri ne akan dukkanin kowane abu saboda haka ku shiga aljanna ba tare da hisabi ba to ne ma ma dalla da aikin masu aiki kun samu ladan ku mai kyau saboda haka haƙurin da suka yi to saboda haka mutum mai haƙuri mutum ne wanda ba a mashi hisabi ko ya shiga aljanna zai ba hisabi kawai saboda haka sai mu dage da haƙuri saboda haka haƙuri abu ne mai kyau zo mu duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan makka saboda takura suka mishi su fitar hankali ya ga a cikin gari in yana cewa kaza a dinga cewa kaza ya bar gari idan ya zuwa ɗan ƙauye kuwa ka ya je kasuwa ya ce duk a kasuwa zai dinga wa'azin shi ya sha shi kenan a kasuwa za a imani sai abu jahal ya dinga bin shi a bayan manzan Allah ce ku zo ku imani sai dinga cewa ƙarya ne a komai ƙarya ce kan ku yarda yawo kai wawa ne haka ne ka imani sai ya ƙi imani haka abu jahal yake manzan Allah duk inda zai je sai ya bi shi dan ka imani sai manzan Allah ya bar gari sai suka ji daɗi sun sha shi kenan manzo Allah ce to tunda su ba za su imani ba ba zai je irin makoya makoyan gari nefa gefen su haka sai zai da'ifa yana gani su sun fi yan garin maka hankali daga su madan a sai su madan marasa hankali ne manzo Allah ya kira su suka ce ba za su imani ba ya kira suka ce ba za su yi ba a sai suka ce kai yara yara suka ce iye iye suka ce to wannan mutumin kuma sai za a yi suka ce a ku ɗiba duwatsu kuna gudu kuna jifan shi har ya bar nan garin ya koma daga inda ya fito wai ya fito to saboda bala'i nan ma za a kura shi suka yara suna bin manzo Allah da jifa manzo Allah yana tayewa da hannu aka kai da wani ya jefe shi a baki manzo Allah jin ne yake fitowa yana gogewa manzo Allah sai ya yi kwana ya bar garin suka ce yawwa to shi ma ya bar garin manzo Allah ya zo yana shaga jini mala'ika ya zuwa ce ya wasu da lai wai ne kake so a da wa'annan mutane kana so ne daidai inda su aka a rafa saman nasu ya danne su ko kuma dai a tsaga kowa ya shige ƙasa a danne su a gama da labarin su ko ne kana so a musu jiyon waina ne a ɗaga a kife ko ya kake so da wanda mai zai ce wani ce a ɗaga a kifa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون Allah ka shirye su ba su sani ba ne da wani zai ce a ta kwatsama musulunci ne har sai an ga kowa su ne ko sai an yi imani amma zan Allah ce Allah ka shirye su kawai hakuri a ƙarto suka zo suka imani kuma a ita ce aka fara samun makaranta alƙur'ani mai girma inda hajjaj bin yusuf suka fi yake koyarwa su da konan da aifan da bai yi addu'a ba yanzu duka a kifa su an ba san da su yanzu haka ne haƙurin da yi zan gashi an samu musulmai da yawa a cikinsu kan da haka haƙuri manzon Allah yake kuma a kowane lokaci da wani kafiri yana tafiya ko yana ɗan leƙe-leƙe ko ya hangu manzon Allah a daji shi kaɗai yawa ya sauka ya gasa doki ya shirya ya sa kayan yaƙi saboda ya san ƙila wasu sabai za su je za su zo sai ya shirya hawa yaƙin gaske sai saboda manzon Allah kawai yana sai ya kashe manzan Allah a gama da shi da ya je yana tafiya sadaf sadaf sadaf sadaf yawa da leƙa ga ba kowa ba kowa gaba da dama sai zawo takobin shi yana haka ya ga manzan Allah ya farka sai ta a'a da hakata mai ake cewa kowa yana so a kashe ko suna ka a kashe ka ko to ni sun gama da al'amarinka dama yanzu ba kowa ba wanda zai iya cecen ka daga ni wanzu Allah ce a Allah zai cece ni insha Allah ko za ka gane Allah mutum ne haka in haɗa ɗan zuya wannan da kyau ya ka yi tafi manna a wuya ya ce kai ya ja ya ja ce shi zai halakar da kanshi tsaya kaga ne na ka da kanshi manzo Allah ya tashi ya kakkaba jikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ja kwalan shi sai manzo Allah ya wawwura takobin da ta manna a wuyan shi tana zuwa hannun manzon Allah ta miƙe tsaye manzon Allah ce to kai wa zai cece ka daga ni sai ce to haƙurinka da girmanka manzon Allah ce to ga ka tafi kaga da wanda zai ce fish an gama da gawan na tsira kuma in zo rike in ce ga an ka tafi kai kaga manzo Allah ki ne haƙuri haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne na mamaki kuma idan muka lura lokacin da aka yi fatuhu makka an kamo kafirai sun ga manzon Allah suna sun ga manzon Allah da gandinan shi an gama da wasu wasu an tara su gama manzon Allah manzon Allah ya tsaya ga zahabai ne sai mu abin da manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce ma kafirai ma za ta zunnuna an ni fa'ilun bikum al-yawm wai me kuke tunanin mu zo muku yadda kun kare wasu mutane na wani kun kashe min shi ya wani uban shi wani ma'ajiyar shi zuwa mai kuke tunani zan muku suka ce karimu ibn karim kai mai girma ne dan mai girma sai wanzu Allah ce ishabu wa antum tulaqa kowa ya tafi an yanta kowa da wani ne ce da'awa a sassa ya su amma manzo Allah ya ce kowa ya tafi an yanta ku ka gani manzo Allah ya ce ku tafi da an sake ku wasu suka ce ka an yi imani zami mafi yau duk suka zo suka imani da bai haƙuri ba fa an san da wani sun imani na kaga sai suka imani yanzu an ƙarara wani ya yanshi yanzu kaga sun zo musulmai da an gama da su ina ma za ka haihu ko mata ka ina za ta haihu ba kai kaga ba da in za ta haihu wani musulmi kan addinin mahaifiyar shi zai taso amma ka gani manzo Allah sai ce a kare su wasu suka zo suka musulunta haƙurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan saboda haka manzon Allah mutum ne mai haƙuri kuma ya ga sakamakon haƙurinsa gashi nan mutane musulunci yake so a bi gashi nan musulunci ya bu ko'ina na ko'ina na ya ce duk wanda ya kama kai kashe shi ake mun isa mamu kawai yanzu kakannin kakannin kakannin sun kafirci an gama da tsatsan su ba wani rawan da aka haifa musulmi shi kenan fa haka ga manzon Allah yake haƙuri yanzu ga musulunci ya yaɗu ya bu ko'ina ta haƙuri kenan akwai wata rana da annabi suleiman dan annabi dawud dan shehus annabi suleiman ya bakin ciki ya bakin ciki ya kasa yadda zai bakin cikin ne ya fita san dan ne yake kawai me maga dan ya rasu sai mala'iku suka ce kai annabi suleiman bakin ciki na fitar hankali ya la'ai sai mala'iku suka zo suna masu husuma mala'iku suka zo suna husuma ɗaya ya ce ya shaƙo wannan ya ce wai fa ka san me wai na shuka ni wannan yau ta tage ta wallahi ba zan yadda ba so ne annabi suleiman sai ya ce to ka me fawo ya ce a'a eh na take mishi shuka amma fa a hanya yayi ta zai shuka a hanya ni kuma na zo da dabbobi na tafiya na bi ta take da kansu ce yawa kun gama suka ce eh ya ce to kai makar hankali ne kai saka shuka a hanya ba za ta kita ba ai shuka a hanya ma hauka ne dole sai an take ta an kai a hanya hanya hanya kowa ne kuma kowa sai abu ta kai mala'ikan ne da haushi to shi bai san mala'iku ba ne wanda aka ce mishi kai baka laifi shi ne laifi ta zai shuka akan hanya wannan ya haushi ya ji haushi annabi sulaiman ya ce ba haushi zaka ji ba kaddarin Allah za ka ɗauka kai haƙuri kawai mala'ika nan sai juya ce to kai ma kaddarin Allah za ka ɗauka kai haƙuri ɗanka ya tsaya ne a hanyar lahira kuma kowa dole su yawo hanyar nan to mutuwa mai shagwanta sai ta fita kan shi ka gani saboda haka sai ce aho ya gane wa'annan mala'iku ne to da ba wanda ya san maki cikin shi har yayi hukunci haka nan kawai to ya gane cewa wa'annan mala'iku ne yace na gore da wannan nasiha da kuka mun tun daga na ya tuba bai ƙara bakin cikin wani abu da Allah ya sa mishi fa ko rasan da ko wani matsala hakuri ko yake da ka gani yanzu gashi na hakurin da ya mishi amfani saboda haka mun dage mu zama da cewa masu yin hakuri a dukkanin kowane hali na muke ciki wannan hakurin zai amfani mu shi ma sai hakuri saboda haka hakuri abu ne mai kyau mai girma Allah subhanahu wataala ce ya ayyuha allazina amanu sa'inu bis-sabri was-salati ita ma sallah ku dare to mun ce wa agwato da Abdullah bin Abbas annahu nu'iya ilayhi ibnatu lahu wa yati wa huwa fi safar wastarja'a thumma nazala fa salla rak'atayn thumma qala قد صنعنا ما أمرنا الله تعالى به وقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة cewa Abdullahi bin Abbas ne aka kawo mishi labarin magana'i ga ce eh ka ta rasu yana tafiya fa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya dakata sai ya ka a biyu ga ce awo mun gane ba komawa za ka yi ko dai mun ga kawo doki za ka so mu tafiya sai ce eh mana ai ka dai ba zan ce to koma ba ka zai ba haƙuri zai mai Allah ya ce ku yi haƙuri ku yi sallah to sai na haƙuri sai na sako kuma nan ka a biyu na yi abin da Allah ya ce kuma sai ce wa tafiya shi kenan kaga sai sa Allah ya ce ku dinga zama masu haƙuri da kuma sallah shi ma sai haka Abdullahi bin Abbas saboda abin da Allah ya ce akan yin sallah kuma sallah ba wai kawai ana yanta wani haka nan ba duk wata matsala da kake da shi yi sallah Allah zai wawaye maka akwai wani sahabi da yake ciwon ciki baya so a gane yana ciwon ciki amma maza Allah sai da ya gane maza Allah ce amma dai kana ciwon ciki ya ce iya wasu da ba maza Allah ce to tashi kai sallah ina yin sallah ji garam kaga ya shara a ce ne to kwanta sun za Allah ce to tashi kai sallah kuma sallar da ce shi watsam da an ce ne kwanta na kila ma yana bacci na mummun ginawa yana jin zafi amma kaga sallah yana sallah sai oke saboda haka sallah tana da falolili masu yawa duk wata bukata in kana sallah amsanta ake yi wani mawaƙi ya ce ألا في صلاة الخير والفضل أجمعا لأن بها الآرام لله تخضع gice ala ku saurara fi salati a sallah ne a kowane alkhairi da wata bukata naka an tattara ta a sallah kana roƙon Allah tafiya za ta yi kod so da anan ne aka sa kowace bukata kana roƙon Allah babu roƙon to an san addu'a ka za a yi yace saboda al'aram dukkan wani mai bukata ne da mai kana roƙon Allah a cikin sallah kada wani bukata naka a sallah ana kaskantar da ita ne kasan in kai kana da girma ne sai da kyar iya da kai amma bukata a sallah kana faɗa malam karamin abu ne za a amsa maka da ka sai sa Allah ya ce wani madago da haƙuri sai ku sallah Allah ka gafarta mishi ka mishi kaza shi za ka ga ummatin ya rasu a dinga mishi sallah saboda haka sallar nan sai ku yi addu'a bisa ga Allah ya raja kanshi sai kuma ku yi haƙuri abin da ake so kenan fi haƙuri sai ku yi sallah wannan mawaƙin ya cigaba da cewa wa awwal fardin min shari'ati dinina wa akhiru ma yabqi idza din yanfa'u ki me farkon abin da aka farlanta sallah tun a garin makka da manzo Allah ya isra'i da iraji sallah aka fara farlanta yace to saboda haka wannan sallah ta ce farkon shari'a kuma in aka ɗauke ma addini ko ba a faɗan komai a sallah sallan nan har yau har gobe su ta dawo ma'ana yanta ko ce fata fane ne sallah har yau har gobe sai an yi ta in ji wannan mawaƙi kaje ba man kama littakbir laqatu rahmatu wa kana ka abdun baba maula ya qra'u yace wanda yake sallah kamar mutum ne wanda in ya ce Allahu akbar kamar ya kwankwasa kofan Allah ne sai rahama ta so ko gare shi sai a ansa duk bukatunsa an buɗe mishi kofa an ansa saboda ka nan an fai balaga ne kaka ce kai to yanzu a washin kofa zan dinga sala sai in dinga Allahu akbar a to nan malamin balaga ne suka sa baki shi ma'ana duk wata bukata ka ce Allahu akbar kamar Allah subhanahu wataala kamar ka kokosa kofa ne ta rahaman Allah kai kuma sai Allah subhanahu wataala ya amsa bukatu naka saboda ka in ji wannan malami in ji wannan ya faɗa haka ce to saboda haka sallah kenan falala ne a tattara da ita duk me za ku ka a gurin Allah a take a gurin Allah san addu'an ka zai Allah subhanahu wa ta'ala ce to inna Allah ma as-sabirin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu haƙuri kana malami ne wani a wani ya maka wani abu to ya haƙuri sakamakon ka zaka gani bai kyau ne ko kana ma'aikacin gwamnati ba a biya ka kuɗin albashi ba yi haƙuri kana tare da Allah Allah zai maida maka abin da fi alkhairi gare ka ko kana ɗan siyasa ka ci ƙuri'a ka ci zaɓe an ce ba kai ka ci ba sai ka yi haƙuri Allah zai maida maka wanda ya fi alkhairi to a nan gurin muna da wani kyakkyawan misali yanzu abba ka bin gida gida ba haƙuri yayi ba haƙuri yayi yanzu waye gwamnan Kano shine saboda haƙurin da yayi ai da farko shi shugaba jagora dr rabi'u musa kwankwaso da ya ɗauko ganduje ya ce mutanen kano su yi shi suka ce suna yin shi da ya ga samu abin da yake so aka fara faɗa faɗa ta kai faɗa har shi ganduje yana cewa wai ya samu mawaka suna zage shi 'yan tasha suna zage shi dr rabi'u musa kwankwaso a ƙarshe sai ya samu wani ya mutanen kano su yi shi sai muka yi shi saboda cewa shi da tarabi musa kun kwase na yin shi dama ai duk abin da kaga wai an ma'abba kamar gida gida saboda da tarabi musa kun kwaso ne saboda cewa shi ya samu nashi saboda haka ana yin shi to ku yi wannan indiya kuna yi na sai ka ce to muwa muna yanka su za yi wanda kake yi to saboda haka shi kuma shi ma kai ya ce zai yi irin na shi wancan don ya ga ya samu abin da yake ya samu ya bata amana ya samu abin da yake so ya zuya mishi a fara fada kai wannan ya rike amana ya samu sai ya rike da amana kuma su ma mutanen kan ya rike su da amana kai shi tun da ya samu abin da yake so bari ya cin wancan mutunci kakka sake kai wannan kai ya samu kaza to alhamdulillah saboda shi ne sai ya rike shi a amana wanda a lokacin da aka yi faru abba ka bi gida gida shi bai ci aka ce ba shi ya ci ba aka nuna mishi ƙarfin mulki ba ya ce siya tare zuma ba ne ai kaza me yi a ƙungiyai a lokacin shi kuma sunusi lami da sunusi wanda shi ne yanzu halifan ɗaikatu tijjaniya shi ya haƙuri ya ce to a'a bai kamata a haka ba wanda ya ci shi za a wa ai adalci wai faɗin wannan magana na kan ai adalci shi ne aka ce ai bai da kunya ɗan rashin kunya ne gwamnati yake ce mu haka aka yi mai za a yi dan a tsige shi a ƙarke na mutane suke son nuna mishi ai ya tage wasu mawoka suna cewa mai sabon sarki sabon gwamna ya bi su ya nuna cewa a to sai ai rigima saboda ina da mutane a Kano bai wannan ba sai haƙuri ya ce Allah ne kaddara sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma ga gashi za mu koma da ka urin da yi zun waya shine waye khalifan da ya kata tijjaniya hakan haƙurin da yake nan ya maida mishi da abun alhaji saboda ka mutum ya dage da haƙuri sai shi ma abba gida gida haƙurin da yanzu ya koma shi ne gwamnan Kano kuma mun gani mun yarda da wannan kuma shi ma din halifan tijjaniya sinusi lamito sinusi tsohon sarkin kano shi ma me faru da shi ya zama cewa halifa na ɗaya tijjaniya ko mun ga wannan shi ma mun yadda haƙurin da yake nan to kaga kawai mu wannan mawaƙan su wuɗar da shi a ce to zai nemi mulkin nan kuwa ko ko zai ne zai koma gwamna ko ya ce yana so sai ya koma sarkin kano kai wannan abin da dai yanzu muke bukata muke roƙa ga gwamnatin tarayya su duba su mai da shi gwamnan bankin Najeriya. saboda dama ya taɓa yin aikin nan kuma ya dace da aikin to sai a mai da shi aikin shi a hannun karɓa hannun mai da an karɓa a hannun shi ba laifi ya yi ba gada ma ne aka yi aka bashi kuma gada ma ne aka kwace to yanzu tun da halifa ne na tijjaniya zai iya zama yana da hannu biyu yana wannan halifanci kuma yana gwamnan banki amma in dai ce zai zama sarkin Kano sarkin Kano ce nan bai da wani hannu ko wai na banki ko wani ne bai da wannan to saboda haka sai sai ya tsaya a matsayin da Allah ya bashi amma an bashi wancan alhamdulillah ko muna mishi kokan Allah ya sa mana cewa shine gwamnan banki to da cewa ya yi aikin kuma ya dace da shi saboda haka mai a ƙarshe mai haƙuri yayi Allah ya dawo mishi da abin da ya fi mishi alkhairi kuma duk Allah ya nuna mana alama ko kowa ya ji da wannan yau ba za ka ce cuta aka yi ba ko me aka yi ba kaga me ya ja mishi wannan haƙuri ita Allah subhanahu wataala ya ce to Allah yana tare da masu haƙuri in dai kai hakuri kamar mu Allah abin Allah subhanahu wa ta'ala zai baka wanda ya fi maka alkhairi saboda haka da fatan Allah ka ba mu abin da ya fi mana alkhairi akan saboda haka anan bayani akan cewa shi yin haƙuri din nan malaman nawu duk an gama bayanai bayanai ko suka ce to wani igafin wannan aya su suka zo za su suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabr was sala inna Allaha ma'as sabirin Allah ce ya ba ya ayyuha bane to ya haufin nida harfi ne wanda ake kira mutum da shi saboda haka ya harfin nida ne ya ayyu ta kuma munada biya ji malaman nahu suka ce munada na kira maqsuda wabni ala dami fi mahallin nasbi nida in ka haufa nida dole sai an samu munada to wannan munada biya ne ji malaman nahu suka ce saboda haka Allah ya ce ya ayyuha wannan haɗin suka ce haufin tambaye ana faɗakar da mutum ne ya ayyuha wannan haɗin da Allah ya sa mana yana mana faɗakarwa ne ta mu saurara mu ji me zai faru allazina kaga da mai kowa zai sha kafiri zai zo musulmi kirista da kowa za a haɗo kai ne a zai faru amma Allah ce to allazina filu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina asmul mawsul badalin min ayyu da Allah ya ce ayu kowa sai Allah ya badal ya ce amma kuma allazina amanu saboda haka yanzu malamai nawa suka ce wannan badal ne kowa mutum ya shayar da kowa ake an keɓance abin saboda haka wannan badal ne min ayu tunda an ce ayu sai aka ce allazina aka keɓance kanka shawo kowa ne kawai Allah ce allazina amanu amanu ai fi'il madin ne ko wanda suka za suka yi imani fi'il madin me ake mishi fi'il madin fata ake mishi to amma ana mai sawa mishi fata haba malaman nawa suka ce fi'il madin mabni ala dami da tisalihi bi wawul jama'a an mishi damma ne saboda ya hadu da wawul jama'a kuka yi imani kuna da yawa wanda kuka imanin wawul jama'a ne ta zo yasa aka ce allazina amanu in ji malaman nahawu suka ce wawul jama'a ne to ina fa'ilinsa sai ta alwaw damiru muttasilun mabni ala sukun fi muhalli rafi fa'il tunda ba fa'ilinsa shine a matsayin fa'ilin nan nasa ya ayyuhal ladina amanu ista'inu fil amr mai wannan suka ce fil amr ne mabni ala hasfin nun litisalihi bi wawil jama'a ji malaman nawo litisali bi wawil jama'a ina fa'ilinsa dan shi bai zuwa da fa'ili a ɓoye take sai ce amanu wawu din nan alwawu da migu muttasili mabniya ala sukun fi mahallin raf'i fa'il suka ce to saboda haka amma wannan wal jumla ibtida'iyya la mahalla laha min al-i'rab jumla man nahw sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri bi harfu jar as-sabri ismun majhurun bibi habi nawa mutu tana cikin wofin jari to kuma dole na gabanta sai an mata kasara sai sai sa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ta'inu bi sabri ba ce bi sabra ba dole sai an kasara ne saboda haufin jari saboda haka bi sabri jawai majrur muta'alliqani bi fi'li qablaha harfin jar ne bi nan sabri kuma majrurin bi bi ta da alaka da abin da ke bayanta wasalati ya ayyuhal ladzina amanu ta'inu bi sabri wasalati sai kuma kawai mutum ya ce bisala ya ayyuhal ladina amanu sa'inu bisabri wasala amma dole in ka ga alƙur'ani ka sira akai so da me wawul din nan fa ma harful wawul arab ce kuma arab me tabi'un ne shi to sai sa in amana gaban shi in amana bayan shi kasara shi ma sai an mishi kasara in an mishi fata sai an mishi fata to saboda haka harful arab kenan wasala wawan din nan ta to zo da shi ma wasalati za a ce in maka faɗa la baki ba alƙur'ani haka yake so da hauful adab ce go wannan kuma dole yanda salati ya zo da shi shi ma ka wannan zai zo da shi inna allaha inna hauful nasbi wa tawkid ko mun san cewa inna tarko da ala mubtada al khabar fatansibul awwal wa yusamma ismuha فتوفى السالم ويسمى اسمها ويسمى خبرها to yanzu ina ismu haɗin inna laha fatan subul awwal za ta na farko na suba yanzu aka ce inna laha yanzu ba a ce inna lahi ba ko inna lahu dole fataha za a yi saboda inna harafi ne wanda yake mu na gaban shi na suba kuma da taukiri yanzu malaman nahawu suka ce to Allah shine ismul jalala kuma shine ismin inna to mu riƙe wannan mun faɗi ismin shigo to ina kabarinsa mu riƙe shi malamai suka ce da Allah ya ce ma'a inna Allah ma'a to ma'a shine ismin ko shi in ma'a shine khabarin sa ko dayya malamai nawa suka ce ai ma'a zawful makan wa mudaf zarafi ne nan zawful makan ne kuma shi mudafun ne inji malaman nahawu suka ce as-sabiqin inna Allah ma'a as-sabiqin yanzu nan mudafun ilayhi shi as-sabiqin suka ce mudafun ilaihi saboda wanzu mudafin shine ma'a mudafin ilai shine kuma wannan sabiqin majrurin biliya li'annahu jam'ul muzakkar salim dama jam'ul muzakkar salim ana mishi rafa'a da wawan ana mishi kasira da yawon kuma sabiqin zuwa sai an kasira ne zuwa malaman nahwu to har yanzu me muka ce mu rike khabarin inna dinnan har yanzu ba faɗe shi ba malaman nahwu suka ce annunu tsawon an tanyin وشبه الجملة متعلق بالمحذوف خبر إن سكتي wannan nun din da Allah ya ce iwarin ana tunin ne kuma ita ce wannan in ka shiga za ka ga cewa khabarin inna to an faɗi ismin ta an ce Allah inna Allah ma'a sabiri a wannan nun din sai ka gama sai ka ce wa shibhi jumla muta'alliqun bil mahdhuf khabaru inna wannan ne shine khabarin nata jumal man nahwu saboda haka wannan shine irabi na wannan aya ji malaman nahau saboda haka ana nuna mun lokaci a yanzu za mu dakata da fatan Allah ka saka mun Allah saka mana da alkhairi abin da muka faɗa daidai Allah ka saka mana abin da kuma kai kuskure Allah ka gafarta mana kuma Allah ka ƙara mana fahimta da ganewa Allah ka saka mu iya mu da alkhairi su har yanzu dai na ƙara ganin malaman na wasan ƙara yawa ga wasu malaman na a gefe daga Elson kuma dai kuma muna saka muna musu addu'a da Allah saka musu da alkhairi Allah ka ƙara ɗaukaka makaranta shi kuma harabul mai kankana Allah ka biya mishi buƙatunsa mu jihar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mu kowa buƙatunsa wanda suke neman aure Allah ka ba su mata nagari mu jihar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الما خاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والحاج إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم محمد يا ربنا السلام عليكم أكرمك الله تبارك أنا إلى ألسر ba na iya azumi kuma ba na da halin ciyarwa malam zai hukunci na
to mu zo gobe za mu amsa wannan tambaya bismillah to tambayoyin da suna da yawa to sai a wasu gobe ki insha Allah Allah ƙara da hudu tambaya na gaba salamu ni da jini ya zo min sosai. to sai kwana hudu ya ɗauke na ɗauki azumi samarin sai da aka sha ruwa bayan na je bayi kawai sai na da alamar na hukuncin azumi na
shi ma da igiyar
salam malam da yana hukuncin wanda ya ce baya neman taimakon manzon Allah assalam malam menene fassarar mafarki na na yi mafarkin na ya aure ne jiya da na farka sai na gaban da mutu da assalam da tambayoyin da dai
duka muka samu iko kuma ɗaya ne ko zo a ciki za mu amsa da cikin wa'annan tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh An kalli tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan wanda Zakir MS Ali Young Sheikh Zari yake gabatarwa tare da majabakinsa Alaramma Malam Mukaffam. Tafsiri ne da Zakir MS Ali yake gabatarwa a majalisinsa da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zaria a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Kada dai amanta za a iya kallon wannan karatu da sauran karatuttukan Young Sheikh Zaria a manhajar Facebook a shafin garkuwar makarantar Zazzau. A madadin kowa da kowa da suka yi hidiman kawo muku wannan tafsiri muke cewa bisalam